الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته تيومنا رانا اللهدي آه hudu ga watan jimadal ula shekara dubu daya da dari hudu da arba'in da bakwai wanda ya muwafaka da ashirin da shida ga watan goma dubu biyu da ashirin da biyar karatunmu na ashirin da hudu a littafin matinul ashimawi na malam abdulbari rahimahullah to muna nan cikin bayanin azumi hukunce-hukuncensa da bayanin wasu matsaloli hajjin za mu tashi wa misluhu man farrata fi qada'i ramadana hatta dakhala alaihi ramadanu akharu wal it'amu fi hadha kullihi muddun an kulli yawmin yaqdihi to wa misluhu ya daga cikin abin da yake misalin ashaikhul haribu da aka ambata a baya da makamantansu da suka gabata dai a darasin da ya wuce inda za a ce mutum zai rama kuma ya ciyar inda ake bukatan ciyarwa kamar da aka faɗa cewa a shaikhul harimu bai iya azumi to yi mu to haka shi ma man farraba wanda ya sakaci fi qada'i ramadana wajen rama ramadana da ake bin sa wani dalili ya sa bai samu yin azumin ba to madadin ya rama kan lokaci sai ya gaggawa ya yi jinkiri hatta da khala alaihi ramadanu akharu har wani sabon ramadana ya shigo bai biya na bara ba kuma a babe na sakaci ba wai babe na uzuri ba eh domin kaga yin uzuri ne misali ya hana shi ya rama din har wani ramadanan ya zagayo to kaga ba za a kama shi da wani laifi ba kamar yana fama da rashin lafiya bai samu sauƙi ba sai da wani ramadana ya shigo ko mace ce ba ta samu ganin tsalki ba har wani ramadana ya shigo tana ta fama da jini irin jinin da ya zo kwana uku hudu biyar ya ɗauke can ya sake zuwa tuwal iti'amu to kaga shi zai ciyar kenan idan ya rama yanin to sai ya ba da mudu ya ciyar da miskini a sakamakon wannan sakacin da ya yi tuwal ita'amu ciyar wadda aka ambata fi haza akan wannan kullihi gaba ɗaya muddun mudu ne zai bayar an kulle yaumi ya ƙazihi daga kowane yini wanda ya rama zai ba da mudu ɗaya tare da rankon ya rama kuma sai ya ciyar da biskini ciyarwa ita ce matsayin kafaran wancan sakacin da ya yi wa yi habba an so lissa'imi ga mai azumi kafu lisanihi ya kame halshensa ana magana akan magana wadda ba ta da fa'ida ko ba ta saɓon Allah ba. An gane? Kamar surutu dai haka wanda kai ba ka ce saɓon Allah ba ne ko abin da ya kama da wannan. A irin dai labari haka da surutu wadda babu wata fa'ida a ƙarƙashinsa. To an so mai azumi ya kame halishinsa daga irin wannan yawan magana haka. Eh. amma magana in ta shafi sabon Allah kamar ƙarya giba da makamantansu su wannan ai ba zancen musahabi ake wannan wajibi ne ma ya kame halishinsa mai azumi kenan kedan zancen da yake magana an so ya kame harshensa yana magana ne akan alkalamul mubah maganar da shari'a ta halatta ma kai to ita ma in kana azumi ba a so don kada yin ta ya jaka ka fada zuwa wadda ta haram wata ajilu qada'i ma fi zimmatihi haka mustahabbi ne ya gaggauta rama ma fi zimmatihi abinda ya rataya a wuyansa na alkawali tunda dama ya alkawali zai yi azumi to kuma wani uzuri ya sa shi bai yi ba to an so ya gaggauta eh amma in har ya bari a ramadan ya shigo kila a ce a sha'aban saura kwana uku ko biyar ya ƙare to anan ya yi laifi dai ba wani uzuri gare na shari'a ba kamar yadda aka ambata saura haka ana so ana bin ka bashi ka gaggauta to shine mina somi na azumi wata tabu'uhu haka an so mai rama azumi ya rama shi a jere amma ba wajibi ba ne ana bin ka azumin kwana goma na watan ramadan sai ka zo rama wato an so ka kawo su a jere in kuma ka yi a rarrabe to ba ka yi laifi ba amma ka yi khilaful aula ba haka aka so ba wa yustahabbu an so saumu yaumi arafata yin azumin ranar arafa amma fa li gairil haji ga wanda ba alhaji ba mai aiki da mai aikin haji eh wanda a can maka yana aikin haji to shi abinda a sunna ya ci abinci eh saboda yana akwai wahala sosai akwai ibada to an so ya ci abincinsa saboda ya samu ƙarfin yin addu'o'i da zikiri da sauransu amma wanda ba mai aikin hajji ba ko da a makka yake bai cikin masu aikin hajji ko kuma a wajen makka yake to an so ranar arfa ya yi wannan azumi shi ne tara ga watan zulhijja musahabbi ne saboda hadisai na annabi sallallahu alaihi sallama da aka ruwaita akwai hadisin abu qatada wanda ya zo fi sahihi muslim annabi sallallahu alaihi sallama yake cewa siyamu yawmi arafata ahtasibu ala allahi an yukaffira sanata allati qablaha was sanata allati ba'dahu annabi ya ce yin azumin ranar arfa to ina fatan Allah zai yafe mamai shi azumin zunubin shekaran da ya wuce da zunubin shekaran da zai zo to in ma ya yi za a yafe masa wasu malamai suka ce abin da ake nufi Allah zai tsare shi ma a wannan shekaran ba zai fada cikin zunubban da ma har za a kama shi da laifi ba da dama ita gafara sai in zunubi ya ya tabbata in zunubi bai tabbata ba ba wani zancen gafara eh shi yasa suka ce can da Allah ya ce liya gafira Allahu laka ma taqaddama min zambika wa ma ta'akhkhara to ma ta'akhkhara suka ce ba ana nufin a yafe bai zunubin da zai zo ba a'a za a tsare shi nan gaba ba zai ma yi abin da za a ce a rubuta mai zunubi ba shi da abin da aya take magana eh don ba a cewa za a gafarta abin da babu da mata a hara kaga kal'adami ne ko to haka shi ma cewa azumin arfa yana karkare zunubin shekaran da ya wuce da wanda zai zo to ba wai ana nufin duk zunubin da zai a wannan shekara za a karkare masa ba a suka ce ana nufin za a tsare shi a wannan shekara to ba zai yi zunubban da za a rubuta masa zunubi shi ne abin da ake nufi a ya yi laifi ai an faɗa sunna abinda a sunna ya ci abinci saboda in yi azumi ya yi laifi to ai rashin azumin shi a falala gare shi to kaga kada bar abin da ya fi falala gare ka shi ya ci abinci shi ne lada a wurinsa sa gane saboda akwai abubuwan da aka tanadan masa a wurin wanda sun fi ladan azumin in an kiyasta da abin da zai samu na lada to wannan ladan na azumin yau ba arafa ba komai ba ne to wata nuskan suna sa wa ashura'a ko cikin annusakh na shi littafi alashimawi suna ƙara wannan su zo da shi kuma shi ne daidai cewa an so yin azumin ashura goma ga watan almuharram shi ma musahabbi ne ya tabbata an so mutum ya yi shi ma yana da falala mai ɗimbin yawa to amma dai bai kawo shi a nan ba a wasu nusak ɗin wa an ruwaita fi sahihi muslim annabi sallallahu alaihi wasallama ya azumunci ashura goma ga wata almuharram to har ya niyya cewa shekara mai zuwa zai hada da tara ga wata to kuma Allah bai kaddara ya kai ba to sai zan kenan ana son mutum ya yi tara ga wata goma ga wata na shi almuharram din wa saumu ashirin zilhijja haka an so yin azumin kwanaki goma na wata zulhijja e banda tara gare kenan tunda shi rana ce ta musamman an faɗe ta yau ba a rafa an gane? to an so kwanakin nan ya azumince su saboda hadisi na abdullahi dan abbas da annabi sallallahu alaihi wasallama yake cewa ma min ayyamin al'amalu salihu fiha ahabbu ila Allah min hadhihi al-ayyami yani ayyam al-ashr cewa babu wani aiki nagartacce a cikin waɗannan kwanaki da fi soyuwa ga Allah a kamar aikin da mutum zai yi a cikin waɗannan kwanakin. Mamin ayyamin babu wasu kwanaki, al'amalus salihu da aiki nagartacce fiha a ciki, a habbo ilallah ya fi soyuwa zuwa ga Allah min hazihil ayyami daga waɗannan kwanaki guda goma. To daga wannan malamai suka ce an so azumta waɗannan kwanaki guda goma. wal muharrami haka an so azumin watan almuharram wato ba iya tara gare ko goma gare shi ba an so watan almuharram shi ma mutum ya dinga azumtarsa saboda hadisin da ya zo fi sayi muslim annabi yana cewa afdalu siyami ba'da ramadana shaharullahi almuharram mafificin azumi in ka cire ramadana to watan Allah al-Muharram eh shi ba a kayyade ba kai iyayenka in goma haka iya yi in ashirin kake iya yi ba laifi wa rajabin haka an so azumi cikin rajab eh sai dai malamai suka ce abubuwan da ake kawowa na riwayoyi dangane da keɓance shi da falala to wannan bai tabbata ba sau da bai da bambanci da sauran watanni amma za ka iya azuminka a ciki da niyyar nafula amma kar ka yi da niyyar cewa yana da wata falala khususiya kuma bayan sauran watanni saboda ruwayoyin ba su tabbata ba shi yasa ibn hajar ya yi risala a kai tabyinul ajabi fi ma warada fi fadli rajab bayanin al'amari wanda yake mai ban mamaki dangane da wasu abubuwa da aka tarwaitowa na falalan watan rajab da tsofaffi ake cewa wai sai ta azumi azumin tsofaffi kaza da sauransu to babu wani abu da ya inganta na falala amma za ka iya yi a matsayin nafila game da za ka iya yi a sauran watanni amma dai karka keɓance shi da wata hususiya wa sha'bana haka an so yin azumin watan shi ma sha'bana da an ruwaita manzon Allah yana yi sallallahu alaihi wasallam mafi yawan kwanakin sha'ban manzon Allah yana azumtarsa da niyyar nafila mafi yawa wa salasati ayyamin haka an so yin azumin kwana uku min kulle shaharin ga kowane wata in ka cire ramadan to sauran watannin nan sha ɗaya kowane wata ana son azumin da za ka yi mafi ƙaranci ya zama uku mafi ƙaranci kenan eh babu ƙasa ga haka kenan babu azumin ɗaya-ɗaya kowane wata ko biyu a sai dai uku eh tunda in dai kai mai ibada ne azumi uku ai ba wani abu bane a wata ko wa kariha malikun amma al-imam malik ya karhanta an takuna al-bida eh ko an takuna al-bidu sai ta kuna ɗin ta zamo ta amma ya karhanta kwanaki uku ɗin nan in kuma an ce an ta kuna alfida eh to sai ya zamo zamiri da zai koma ma salasati ayyamin to shine sunan ta kuna albida ɗin kuma labari ne mansubi an ta kuna alfida bida ya karhanta cewa su zamo kwanaki na farin wata shine sha biyu ga wata ko? eh? to su ne ake kira da kwanaki na farin wata kwanaki na farin wata to me yasa saboda lokacin wata ya fara haske ya fara haske to shi yasa aka kira su da kwanaki na farin wata to shi al'imam malik ya karhanta takaita waɗannan kwanaki a ciki ya karhanta sha kuɗi sha hudu sha nawa sha biyar me yasa lifirarihi saboda kyamarsa minat tahadidi na haddade waɗannan kwanakin saboda in an ce kenan kowane wata a iya su za ka yi to kaga an ƙayyade kenan an yi ta hadidi kenan da sun wuce ba za ka yi ba a to bi an ka yi ko kuma in ba su zo ba kai ba za ka yi ba to wani daga cikin dalilin da ya sa liman mali ya ce cewa yawo to shi bai so a ce wai a wa'annan kwanakin ba shi yana ganin dai a yi kaman wato kaman kwace ɗaya ga wata sha ɗaya ga wata ashirin da ɗaya ga wata to shi haka ya abin nan amma in mutum kuma babu niyyar ta hadidi zai iya yi kila sun yi musadafa da lokacin da yake da dama to kaga sai ya yi azumin ya zo daidai da sha uku ɗin to sai ya yi sha hudu ɗin sai ya yi sha biyar ɗin sai ya yi in babu niyyar ta hadidi waka za haka kariha shi al'imam malik ya kyamace siyama sittatin min shawwalin azimtar kwana shida na watan shawwal amma sai ya faɗi shi ma dalilin karhancin ya ce makhafata e aka ce ya, karhanta ne saboda jin tsoron an yulhiq haljahilu bin ramadana kada jahili mara ilimi ya riskar da kwanaki shida ɗin nan cikin watan ramadanan da ya gabata sai ya ɗauka ai ƙarashi ne a to shi yasa ya karhanta eh amma wanda yake malami shi ya san matsayin ramadan ya san matsayin azumin kwana shida na watan shawwal to shi maliku bai karhanta masa yi ba na fatar an gane ko kuma a shi jahilin zai yi amma to aka ce kada ya yi shi mubasharatan ana kammala ramadana da yin sallah sai ce zai fara sai ya bari sai an ɗanyi kamar kwana goma ko sha biyar haka yanzu an samu tazara har an fara mantawa da ramadan to sai ya yi saboda haka karhancin nasa ya taƙaita ga jahili sannan kuma shi ma jahilin in zai yi shi mubasharatan daga masalla to shi an karhanta na uku ko kuma wanda zai dinga yi amma kuma tare da har mutane ma sun san yana yi wanda a iya a koyi da shi kamar mai falala ko malami shi ma makaruhi da an ruwaito cewa al'imamu malik yana azumin kwana shida din an gane har ma yana umarta al-rashidu cewa ya dinga azumta suna da falala to kakar hancin nasa yana da ƙaidi ba wai kan kowa da kowa ba ne abin da ya sa umarci al-rashid saboda shi al-rashid ɗin malami ne ya san cewa ya san matsayin ramadan ya san matsayin kuma su waɗannan kwanaki guda shida sannan shi ɗin ma yana yi eh amma kuma baya bayyanawa shi al'imam malik baya bayyanawa ta wannan shi ne to shi yasa ɗalibinsa a alkitabun muwaɓa yake cewa na ji al'imamu malik yana cewa bai samu wani daga cikin ahalul ilmi da fiƙihu suna azumta wa'annan kwanakin ba yana nufin a bayyane ba sa bayyanawa ba sa bayyanawa bukaga kai ma kana iya abinka kenan ba sai ka nuna ma kowa kana yi ba tunda dama asali ai ibadan nafila a ɓoye ta shi ne al'asulu ai to shi ma jahili sai a ba shi shawara a ce to ya bari sai an ɗan yi kwana biyar haka ko goma sallah sai ya yi kar ya yi mubasharatan don an ce hakan ya faru a wasu ƙasashe ramadan ya ƙare an yi sallah sai su ce bari su yi ta kamila ta ramadana shi da sai su yi azumin wannan kwanaki shida ɗin suna ganin cewa wai cikon abin da suka samu na naƙasu an gane na wasu kwanaki da suka azumunce su suna ganin dai kamar azumin da 'yan matsala-matsala to bari su yi na shida din nan saboda ya zamo sai ya zamo cikon wancan an ce an samu haka to kaga abin da shi al'imam malik din ya ji tsoro ya tabbata ya tabbata to shi yasa da yawa daga cikin malamai suka ce musu habbi ne a yi irin su allahami da sauransu ma in ka duba muktasaru khalil wanda shi kaga yana kawo abin da ake fatawa a kansa yau to kaga ya nuna ana ana iya yi ana iya yi to sai ce wa yi kurahu an karhanta zauƙul milhi ɗanɗanar gishiri ko abin da ya kama da shi lissa'imi ga mai azumi makaruhi ne saboda jin tsoron kada gishirin ko sukarin ya kubuce masa ya wuce ga makogaronsa makoshi fa'in fa'ala zalika amma in har ya ɗanɗana wa majjahu ya tofar da shi walam yasil ila halqihi bai shiga zuwa makoshinsa ba minhu shay'un komai bai kai ga makoshinsa ba fala shay alaihi babu komai a kansa kenan wani abu ya kai ga makoshi kaga azumi ya lalace to shi yasa gara ka a ɗanɗana ɗin in ana jin tsoro in kuma ba a jin tsoro za a iya ɗanɗanawa don a je kamar mai abinci ta ji cewa abincin ya ji gishiri ko magi tana jin tsoron kada ya yi kaɗan ko ya yi yawa to za ta iya ɗanɗanawa wa muqaddimatul jima'i makaruhatun to duk abin da zai jayo jima'i makaruhi ne lissa'imi ga mai azumi duk abin da zari'a ne hanya ce da zai iya jayo saduwa tsakanin miji da mata to mai azumi ya nisance shi sai ba da misali kalkublati kamar sumbunta wal jassati ko shafa mai azumi ya shafi matarsa ko ya sumbunce ta wan nazari almustadami ko kallo wanda yake an dawwama ana yi kamar wanda zai kafe talabishin yana ta kallace-kallacin abubuwa to wannan kallon shi ma makaruhi ne nisance shi walmula abati ko wasa wadda za ta iya motsar da sha'awa amma fa duka wannan karhancin in ulimati salamatu min zalika ya an san cewa ba abin da zai biyo baya saduwan ba zai auku ba to na ake maganan fa makaruhi ne wa illa in kuma babu babu babu sanin cewa za a kubuta to haruma alai ya haramta gare shi ya yi waɗancan abubuwan lakin hu in amza sai dai in yayi kuma ya samu maziyi min zalika daga wannan da gangan to fa alaihi alqada'u faqat to zai rama kawai sai ya ramuwa yayi kallon ko ya shafi matar tasa ko ya yi kallo dawwamamme abin dawwamarwa sai mazi ya fito masa to ya rama ya rama wannan yini eh amma in ba da gangan ba ne mazi ya fito to ba a cewa ya rama azumi wa in amna in kuma haka ya kai shi zuwa ga fitar da mani fa alaihi alqada'u wal kaffaratu to zai rama yinin kuma zai yi zai yi kafara tunda shi ya janyo wa kansa tunda tun farko an ce maka ruhi ne ya yi sai je ya yi wa ƙiyamu ramadana to ƙiyamu ramadana na filar da ake yi a watan ramadana tarawihi kenan mustahabbon abu ne abin so ne muraggabon abin kwadaitarwa ne fihi a ciki ana son kowa ya yi domin ƙala rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama annabi sallallahu alaihi wa sallama ya faɗa a hadisi tabbatacce fi sahihil bukhari wa muslim nabi yake cewa man ƙama ramadana wanda ya ƙiyamu ramadana imanin yana mai imani wati saban yana mai neman lada ga Allah ba wai yana yi don a ce yana yi ba shine ihtisaban a shi yana yi ne saboda Allah to gufira lahu ma taqaddama min zambi an gafarta masa abin da ya gabata na zunubinsa eh to kaga qiyamul layl a ramadana tana da falala eh ba ko kaɗan ba to shi yasa aka ce mustahabbi ne a yi wa yustahabbu an so alinfiradu bihi an so kuma shi kiyamar ramadana din nan a kadaitu da yinsa ma'ana kowa ya shi kadai shine mustahabbi kowa ya tsaya gidansa ya yi tarawihinsa ya yi tahajjudinsa ya yi kiyamun lailatinsa illam tu'attalil masajidu in ya zamba za a wofintar da masallatai ba amma in ya zan hakan zai bayu a bar masallatai to wannan a zo masallaci shi ya fi tunda babban manufa ta gina masallaci dama don a yi ibada amma in ya zan ko ka je masallaci ko baka je ba wasu za su yi to kai a haƙƙinka abin da aka fi da so ka tsaya gida ka yi saboda na ce hadisai sun zo cewa mafificiyar sallan nafila ga mutum shi ne wadda ya yi a gidansa eh ita sallar farilla ita ce ake bukatan ka je masallaci amma nafila wadda ba sharaɗi ne a yi ta a jam'i ba kamar irin idi da makamantansu su ka tsaya gida ka yi abinka ya fi falala wannan da yawa daga cikin malamai abin da suka faɗa kenan eh amma in ya zan rashin zuwanka kila kai ne jagora a wurin rashin zuwanka na sa masallaci ya ƙi cika ko wasu su ƙi zuwa ma to kai a haƙƙinka mustahabbi ne ka je masallaci ko kuma a'a in baka je ba za ka samu kasala rakawo'in nan da ake kai a haƙƙin ka karan kanka ba za ka iya yinsu ba na ba taran gane in kai kaɗai ne to shi ma ka je can cikin yan uwan ka kai yafi amma in ya zan za ka iya tsayawa a karan kanka ka yi abin da ya kamata sannan ba tunanin kuma in baka je ai masallaci ba zai cika ba saboda kila ba kai ne limami ba to kai a haƙƙin ka tsaya gida ka yi shi ba a son ka je masallaci wallahu alam Allah shi ya fi ilimi a to me ya hikima gina masallaci ai da ai sallah ko in ya zama masallaci ya waye gari ba a sallah to kaga ai da matsala Eh, kuma dalili shine akwai wanda in ba a masallaci ba zai iya yinta ba to ka gani musamman irin matasa haka eh, misali wanda shi bai saba da yamun laili ba eh, tunda mafi yawa wasu yamun laili daga ramadan sai ramadan ne ba ba haka ba amma in dama kai ko da ramadan ko ma ba da ramadan ba ma kana yi to kai ba bukatan ka je masallaci sai dai don duba da waɗancan abubuwa an gane eh saboda ita nafila ko wace iri ce to ta fi falala an gane a gida eh Allahumma malamai suka ce sai dai in mutum na rayuwa ne kusa ga Ka'aba ko masallacin Annabi to sai suka ce ya je ka'aba shi ya fi saboda ita ka'aba tana da wata falala ta musamman haka shi ma masallacin annabi yana da wata falala ta musamman an gane ko kuma albaitul muqaddas almasjidul aqsa to in ba waɗannan masallacin guda uku ba to yin nafila a gida ya fi a yi ta a masallaci amma wanda shi akwai jama'a a bayansa to shi karya ce zai zauna sai a yi asaran matasa da gali matasa ma ibada ba su suke ba eh shi yasa za ka ga suna so a dai a zo a yi shaf-shaf sai a yi mi sai a wace to inda ma za a dan ba su wata fatawa ma a ce ai ba sai an yi ba ma eh za su daina zuwa su wannan shi ne ƙarshen littafi yawa daga cikin malamai suna cewa to bai samu kammala littafin ba da akwai wasu babuka a fiƙihu da al'ada ne na malamai a kawo su to kaga shi bai kawo su ba kamar babe na aikin haji bai magana a kansa ba babe na zakka shi babe magana a kansa ba to shi yasa shi a sufti da ya zo a nashi sharhin to shi sai ya karasa abin da bai kawo ba sai kawo babi na aikin haji ya yi bayani sauransu to kusan da shi da al'akhdari duka ba su samu sun kammala ba saboda wasu dalilai shi yasa za ka ga ko muƙaddima ma a ko katima ma babu cewa kawai yayi wallahu a'lam to kaga wannan alamu ne wanda ka nuna ba wai ya kammala littafin bane eh saboda adatan in malam in malam al'adan malamai in sun zo za su rufe littafi to suka yi ishara da nuna cewa littafi ya cika to shi babu wannan ishara gaba daya ba wani abu wanda ka nuna littafin ya ƙare to wannan alama ce da ka nuna littafin bai samu kammala shi ba ko kuma ya kammala iya abin da ya zo mana kenan sauran ya halaka to Allah ya taimaka Allah ya mana jagora eh alaikum assalam malam batun kiyama ramadan din cikin jami'a masallaci na'am kuma inda ya zan ba a samu mahaddaci ba unguwa ba a samu mahaddaci wanda zai ja zai ja da shi sallar ba Mm.
irin amfani da musab da ake yi da ko kuma waya haka na ayi kiyama ramadan din Ah, ta yi dama sharaɗi ba dole sai wanda ya haddace ba. Ba yadda an ka ce sai hafizi shi ne zai ba da tarawihi ko tahajjudi. Ka gani?
na
Karanta abin da ya iya. In hizo ɗaya ya iya ya haddace, in ma daga alamtara kaifa zuwa nasu su ya iya ya daddake, to ya yi ta karanta su. Ya tsaya nan ba matsala. Gobe ya maimaita.
wani waccan ta hajji Eh.
ta dare nake fara
ko ita ɗin ya karanta abin da yake iya ba dole sai ya haddace ba ko ita ɗin ya yi abin da yake iyawa ko ba haka ba in zo ɗaya gare shi ya karanta shi ya wadatar gobe ya maimaita shi Hmm? ta wannan du- duk takalluf ne ya yi ka ɗora makanka abin da shari'a ba ta ɗora maka ba shi asalan ma a ce ai za a sauke ƙur'ani a tahajjud ai la asala lahu ai Eh, babu shi kawai dai wasu ne ke ganin ya kamata Eh, amma asali ai ba dole sai an sauke ba kawai dai a dai ibadan Eh, ka haddace ba ka haddace ba karanta abin da kake iyawa shine al'asul sai in ya zan babu kowa sai kai kai kuma din baka da wani abu to wannan kaga lalura ne sai a samu musafin a ja su Eh, ya akwai wani a ajiye ka shi ya zo mana wanda ya ɗara ka har da Eh, kuma dole a samu ai to amma sai ka ga wasu wuraren ga wasu ɗin suna da hardat shi bai da amma kuma wai ba zai ba da dama su su yi ba, wai sai dai ya rika musafi wannan ai kuskure ne shi ana rika musafi ne inda lalura ba wani kai sai kai kuma kai ɗin ba harda kai ne ka ɗan iya karatu su sauran ba su ma iya karatu ba balle su haddace
na to amma in ka san tsakani da Allah ga wasu can kai hizo biyu gare ka wancan biyar gare to sai ka ba shi dama ya zo tunda ya fi ka karatu ya ummul qauma aqra'uhum haka aka ce to in za a tsayawa a nemi wanda an ka san yana da asalan sai a sa shi shikenan ai kaga an huta eh to abin da ya kamata kenan to amin amin sha Allah wani sati sai mu duba mu ga wanda ya kamata da wasu suna ba da shawara da sa ƙawa'idi tun da ba a yi shi ba kuma bai da yawa duk da akwai wasu ƙasa su ibnu ashir ibnu rushidin Mm, su askari da an fara ba abin nan ba, su risala na'am
a layin fiƙihu kenan ba za a iya sa kawai tun da bai da yawa ba wani lokaci zai ɗauka ba inda ai kowa da da shi ko ko sai an nema ai ba yin mamaki ba tunda galiban waɗanda suka yi karatu islamiyya za ka ga ai ba su yi kawa'idi ba Eh, in ka ga mutum ya kawa'idi to ya yi karatu ne a zaure amma mafi yawa za ka ga wasu ba su yi ba
Allah ko mu ce sai ana karatun ba irin nan ba ana karatun so kun yi sa'a Allah ya taimaka subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika assalamu alaikum wa rahmatullah